أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalin sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 28 ga wata na Ramadan hijira shekarar 1443 wanda ya dace da 29 ga watan hudu 2022 Allah mana jagoranci jiya mun tsaya cikin suratul jasiya mun tsaya aya ta goma ta aya ta 20 mun tsaya aya ta 20 jiya insha Allah ke ne muna kokarin idawa idan mu zo ƙarshen sura mu saura mu yi bayanai da insha Allah a na isko tambaya mai cewa yana mudda abin mudda kai yaro da yake zama a gidan shi yana ba shi abinci zai mudda mishi to yanda can ka ba shi abinci ba wajibi ba ne ba shi ne kai haka zakatar fitar idan can ba a mudda mishi ba za ka mudda mishi sai mai cewa meye matsayin mai magana lokacin da ake hudu ba ba akalla dai ko da bisa ke sallah bai samun ladin da ake samu na juma'a da wata ran ya waka da manzala yana raye sallallahu manzala yana raye da tsakanin ga Abu Darda ne da da Ubay bin Ka'ab suna zama a Juma'a sai Abu Darda yake ce Ubay an karanta wata aya wannan aya shi sarko yake mai bayani kanta sai Ubay ya kare shi sai da an tsaya sallah sai Ubay ya ce ma Abu Darda malak mun juma'a illa malakai yau baka da wata juma yau da hira ba hira banka ba ki wani hira da kai ta da ce kace bana da juma bana da juma a yayin hira da kai manzo Allah ya rayu suka ga suka ga manzo Allah sallama Abu da ta yi kara ya Rasulullahi ka yi wa abin da ubai ce kun daga tambaya wannan aya to ya da sabko wai ce bana da juma wa hira da kai kullum manzo Allah ta sadaka ubai sadaka ubai ya gaskiya kenan baka samu lada da ake samu da juma'a sai mai cewa iya magana shi duro ba ne a wajen ma'aikata ta sai da kayan gini akan aike shi coci ko gidan giya ne a saba wata magana aikin da bai dace ba ya kai wannan kaya tambayar da yake zai iya bata wannan mota don kata je eh ba bata kun ka bata mota gobe ka bata bata ba ta gyara ka kullum ka tsaya mutane ka na musulmi tuni kake addinin da zaka dama taimaka ma aikin toshe ba ko gidan giya kuran baka yi sai a nan kuran su sun amince yanzu a aikin gidan giya a kai wani ko su kore kama dai baka rasa abinci a rayuwa wa mai cikin layi a lau makarata sai tsoron allah ya zaka mutu a sha ta tsaya ko matakin kurin tsaya matakin ka kurin wallahi kada tsoron wani abu ya same ka kurin tsaya a nan kurin wuri da yawa haka yawa kana kuma ce dokar ga allah kuma allah ba shi mutane tabbas da yawa mata tsoro su kwanan kuma ka yi biya babu duniya ba lahira za mu tashi aya ta shi da bismin da Allah بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون na'am na'am kullum mutum ya tsaya ya addini da suke wani lokaci ana yi wata furoji a nan garin sai matsala ran juma'a sai da sakin bature ne shi bai amince ba don juma'a lokacin aikin shi ake juma'a mai so ya yi a wadda abin shi an zo ko a wasa zuwa sai dai ce shi a wadda abin shi juma'a bai wasa ba shi ke naka da sunan shi a shi juma'a ne da wata mutu sai ba shi kudin shi daidai sai kukun ban duk wanda ya ce ya kan kudin shi shi amma wannan da gaske ne ce shi wanda gaske ne kuma biye bai zo kamar shi shi ne musulmin gwari sai haka aka ala furojin kurin shi juma kudin da juma kudin da juma shi su kuma ci kudin da ji a kama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون ana Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana bayan da za a yi da mutumin banza da na kwarai su daya a kowane hari ko duniya ko lahira ba su zaba da rabu shi na laka cewa shin waɗanda suke miyagun aiki suna tsammani an naj'alahum kalladina amanu wa amilu salihat za mu sanya su duk ɗaya da su da masu imani da aiki na kwarai su zo sawa daidai matsayinsu ɗaya rayuwarsu da mutuwarsu duk ɗaya Allah ka sa ma ya haka suke tsammani ba sun muku hukunci baiwa a zo ɗaya da mai imani mara imani ɗan wa hatta a duniya Allah subhanahu wataala yana wa mai imani rayuwa hayatar tsayiba rayuwa mai nutsuwa mai daɗi ko a duniya ba gaba ɗaya kuma bale kuma lahira shi na lake cewa la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna hum faizu tabbas baka duniya haka lahira haka baka zama ɗaya da haka dai kenan mutum ya kokarin kama hanyar Allah kuma mai san tsira kyakkyawar rayuwa duniya da lahira kun yaba Allah kuma وخلق الله السماوات وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى yace ya halitta sama da ƙasa don wata manufa don gaskiya ba don wasa ba yace wani tujuza kullu nafsin bima kasafat hum la yuzlamun Allah ya tsarin wannan ya kama duniya dan ayi wata rana anan a zo ayi aiki kowa ya nashi me na kwarai yayi me na banza yayi dan a kutsa a lahira Allah ta kama kowa sakamakon abin da ya aikata a wanda wanda kenan ba a zafi a yi wargi bane ba a an zo ne a yi bayani a yi rayuwa na kwarai ya yi na banza ya yi a ƙari a kwarai lahira Allah ta kama kowace rai abin da ta aikata kuma Allah bai zalunta kowa ya ci gaba أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم كما شاء كمان لباري kaga matsayin wanda ya riki abin bautar shi abin da ke mai daɗi ne kurin mana wanda ke bin abin da ran shi mai daɗi kurin ya ce kuma Allah ya ɓatar da shi ala ilim ɗaumi bayan alhawa kurin abin da ya ma daɗi bin daga shi ne kwarai kenan akwai mutane wanda suna rayuwa yadda ran su kurin daɗi kurin haka suke rayuwa su halitta ko su haramta su bi abin da suke so ba su da doka to wannan Allah ya ɗauki abin alhawa kamar bautar wani ce bautar wani Allah ce mai ku kai mai imani bawa kai bawa kake bawa kake na Allah marhu kenan kamata ya bi zabin za ka yi na halittawa na haramtawa ka nemi doka daga Allah mahalicinka za ka waye gari mutum gudun shi abin da ya mai daɗi shi ne zai yi da mai mai daɗin bai ba ta kwan ya ɗauki son zuciya shi alhawa shi ne ilahu abin bautar shi to wannan abin da ya yi Allah ya ce daga cikin sakamakon Allah Allah ce wa azalla Allah ala ilmi Allah fatar da shi akan ilimi ace alhawa san zuciya ilimi kuma hujja daga Allah kenan ya zabata akan shari'a Allah ya fatar da shi akan akan ga ilimi ya bar gaskiya ya rike san zuciya to Allah mai hukunci cewa wa khatama ala sam'ihi wa qalbi Allah ya rike shi ya rike zuciya kuma wa ja'ala ala basarihi kishawa Allah ya sa wani abu ya rike nan wa kana Allah mai kwandam duk abin za a mutunta da gangamin kiya ga gaskiya bar gaskiya yana kasan zuciya shikenan alam hukumcin sai mai kwaddam gaba daya ba a ganin aya a gani aya ba a jin aya a cikin bai ji bai gani bai tunanin gaskiya shikenan Allah ya rubuta shi yace faman yahdi min ba'dillah waye zai shirye da wannan mutumin bayan Allah mai haka babu afala tazakkarun babu wa astuwa ku gano matsayin kan gare mu Allah bin ra'ayi ga hujja wannan sakamakon bin ra'ayi ga hujja Allah ya yi وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر Allah ce suna cewa nan a cikin kawari akwai ko akwai san kawurci ma'awawa ne akwai ta addahariyun addahariyun wanda su ba su da aqidar Allah kurin suna ganin rayuwar kurin zamani ne dare da rana ya zo wata ran akwai kwadaran babu kai ka mutu wannan ya zo kurin zamani yau da gobe ta ce gama da mutum kurin ba wani magana mahalicci suna cewa ma hiya illa hayatun duniya na mutu wani haya babu wata rayuwa daban ila wannan rayuwa ta mu ta duniya mu mutu mu rayu wata su mutu wata zo haka za a yi ta yi kullum haka ake ta yi kullum shi ne rayuwa kullum wa ma yi lukun illa dar ba abin da yi wani mai kashe mana ba wani mai kashe ko rayawa kurin yau da gobe ce mutum zai tubo ya mutu kurin haka suke cewa wa malamin min zalika min ilm amma wannan magana da suke gudu da suke riyawa rayuwar duniya ce kadai babu wata daban kurin yau da gobe ce a mutu ba wata da wata da wata masaniya kurin yanki wa ne wa kura ba wata masaniya da suka saba ta aka magana a wajen wani ko wajen annabi wani a'a kurin magana ce kurin akan jahilci kurin yanki hudu ce kurin inuhum illa zunun kurin zato ne tsammanin su ne haka ba su da haka wa idza tutla alaihim ayatuna wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu illa an qalu tu bi abaina
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات idan ana karanta masa ayoyi wanda bayanin a yi yake karara akan tabbatar da kiyama take ba mutuwa makan hujjatu ba su da wata hujja da za su kawo akan ture wannan aya ko wannan bayanin karara illa an qalu tubi abaina in kuntum sadiqin duk bayanin za ka musu kai mu wannan abu da kuke cewa kiyama a tashi a yi sabi ya haka gaskiya ne a zo mai da kuwa yau da kakannin musulmi a taro su kurin shi ne kurin ba wani bakai ba ba wani bayanin komai za mu gani kurin ana zo kurin a taro uwa mai daga makwace kurin haka nan kenan an rige magana ko ba da hunta kenan قل الله يحييكم ثم يميتكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ce musu Allah shi ne mai wannan ikon shi ke raya ku kuma shi zai kashe ku kuma ya tada ku a wunin kiyama wunin da babu kokonto a kai duk wannan bayanin a hannun Allah yake shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa kuma ya tada ku gobe kiyama duk da abin haka yake tabbas ba kokonto amma walakin aka tsara nasu da yada mu mai yi wa mutane ba samu da haka aikin suke da su ce ko abin ba haka bane ba amma ba tabbas haka ne
ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله ملك السماوات والأرض Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai kuma yawon taƙomu sa'adu wa mulkin ya kasu mutulun cewa ranar da ƙiyama za ta tashi wannan sa'a lokaci da Allah ƙayyade na hisabi a wannan rana duwar mutumin banza taɓaɓɓe mana ya taɓe ya yi asara ƙyama ta ce dole ne mutum ba gyara ƙyama ta shi ba maganar da sana an ƙari ke da duk wanda bai gyara barkatan duniya a tashin ƙyama iya cikin masu sahara tabbas
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون نعم الله يقول وترى كل أمة جاسية ذاك ذا قوة الأمة متاني أو قروهاني نعم ما نعم تفسيرنا كان ميكاو مغانا قروهاني أو نهالي idan wani tabbatar sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yuta bi jahannama yawmul yawmul qiyamati ma'aha 70000 zimam ma ma'a 1000 zimam ma kullu zimamin 70000 malaka yujurunaha ce gobe kiyama za a zo da jahannama a matsayin halitta tana da linzami 70 linzami kuran wani ake rike ga wasu ana wa doki ko rakumi ana linzami da a rike shi to wuta za ta zo da linzami 70 a wani kiyama ya ce ma a kullu zimamin a kowane linzamin tana tare da mala'ikar 70 wannan kurin yan shanta ne a rike ta kata je ta take mutane kata take masha an janta ne a rike ta za a mata burki zai sama wuta burki ne kuran an sama wuta burki wannan a yi kiyama Allah annabi ce haka za a zo da jahannama kuma mala'ika muke da sai wajen miliyar kudi da nafsan miliyon da miliyon da tara kuma mana mala'iku ne dan wa ko dan dako kamar da ko duniya kana ta duniya kamar da ce a ce ko mala'ika ne wannan miliyarka miliyarka duk wannan kuma wai ɗan yake linzami ne ina da girman abu to amma wanda suke ce a wannan abin wuta a masha a yi alamun labari wata ta mai makarin ba'idin sun ɗula ta gaidan wata fira daga nesa da tun karo mashar za ta sa ƙara da boda ƙara take kamar a ce lafi godiya ta tsankayi aka ci doki ƙara take tana gubza shi aka ce a wannan wurin kiyama ta zafuru jahannama zafa la ya baka ma ahmaluku karmonar nabi musa la shi ayar mutai an ce wannan zabura za ta wata zabura ta kada a lokacin a lokacin nan kowa zai gurfana kowa zai tsorata je ka ka ji ta hade shi kenan shi ne kenan kowa zai gurfana dole kun tsorata farko kan ta shi shi ne kenan ranar da kowa zaka al'umma sun gurfana akan gurwoyi saboda tsoro kurum tsoron mahashar tsoron wuta gobe kiyama yace yace tud'a kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm a wannan rana za a kira ko ta al'umma ko ta jama'a za a ba ta sakamakon littafin su sakamakon aikin da kowa aikata zai ga sakamako a filin kiyama wudi al-kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقدر صغيرة ولا تجد إلا عصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يلزم ربك أحدا التي ذاك هو تكرزين غباليا kowa zai ga abin da ya aikata za su ka ce wai wannan littafi me yasa littafi magana kaɗan ma ba abin da aka rage laifi ƙarami ko babba ba abin da aka rage za su samu duk abin da ka aikata gashi nan a gabansu kuma Allah bai tsara ma kowa komi ba abin da ka aikata ne kuran ce za a kira ko ta al'umma zuwa ga littayinta ya ce a liyar mutu ji zaune ma kuntum ta amalu a yau mai wani kiyama za a saka ma kowa za a saka ma kowa sakamakon abin da ya aikata Allah bai da rumta kowa komi illa rama tsarin lada ya kara maka ramashi amma Allah bai zalunta ka ya dora ma abin da baka yi ba kina ranar sakamako ce daidai aiki yace haza kitabuna هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نعم التي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق wannan littafi ne ma'ana sakamakon na takardunka dusaikinka da aka gobe kiyama gashi nan iya magana da gaskiya da abin da ke cikin sakamakon abin da ka aikata ne da gaskiya kuma Allah ce inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malu muna kofi ana dauko noma malamin tafsir na cewa me yake wakala dan adam da abin da kai akwai mala'iku masu rubuta alkataba yayi kaza yayi kaza kana da dosi takardu to dan adalcin Allah ka a samu matsala ko su ma rubutun ana kofi da abin da ke launin mafuz da na hannunsu da an riba sun zo daidai da na launin mafuz abin da ke can da na hannunsu ya zo daidai kai aka ba wani kuskure abin da kai da kudi shi ne tabbas shi muna sisa muna kofin abin da yake can akali ya an riba da na wanda yake wanda aka kawo na takardunka ke littafi ne mai magana da gaskiya ba kuskure a kai ya ce ina kullum sun suku ma kullum da muna muna ɗauko sakamakon abin da kuka aikata na tushe da mafus kenan a gama da takardar da aka kawo taka ko takardar na wani kiyama ta gaba فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته na'am ذلك هو الفوز الع... ذلك هو الفوز المبين a wannan rana fa'amman lazina amanu wa amilu salihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati a wannan rana waɗanda suka yi imani suka yi aiki na tsare na gari fayudkhiluhum rabbuhum fi ra- fi rahmati Allah ubangijinsu zai sa su cikin jirgin shi cikin rahmati zalika huwa al-fawzul mubin wannan kuma wannan samu wannan matsayi a wani kiyama ka shiga wannan layi shine rabo mabayini a hili karara Allah ba mu shi wa amman ladina kafaru وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين نعم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم wani su kafirce mu Allah suka butulce mu Allah za a musu tambaya ta a tada musu ƙurewa shin a duniya ba an karanta muku ayoyi na ba fastakabartum kuka yi girman kai kamar ku za a gaya ma gaskiya kamar ku girman kai hana ku ban gaskiya wa kuntum qauman mujrimin kuka zamanto mutanen banza mujrimai dalilin girman kai kuran na fi a duniya ba kenan sakamakon girman kai ya hana su bin gaskiya a duniya kuma za a gaya musu tabbas na Allah ce gaba وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين na'am wa idza qila inna wa'da Allahi haqq was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a yace idan a duniya idan aka ce musu ai alƙawalin Allah wani tashin kiyama gaskiya ne Allah bai saba alƙawali kuma wannan kiyama wa tabbas ce babu kokonto a kanta qultum sai ku rinka cewa a duniya ma nadari ma sa'a wa me yake mu san me yake wa me sa'a ma me ma sa'a kamar an iri ne suna shakantaka me me sa'a kuwa inna zunnu illa zanna muna tsammani da eh iyayewa muna tsammani ba ma babu kas abu ne tsammani ne babu kas inna zunnu illa zanna mana nabi mustaqil amma a gaskiya ba mu yarda ba ba mu yi kini ba muna da zato iyayewa amma ba mu da kas haka ke cewa duniya
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون wabada lahum sayyi'atu ma amilu abinda suka aikata miyagun aikin su suka yi a duniya yau a hilin kiyama gashi nan ya bayyana a hili karara ga su gashi ya bayyana a hili wa haka bihim ma kanu bi yasasun abinda suke izgili a duniya in gaskiya ne a ka za ba kaza ba kai kiyama duk abin suke sakamakon izgilin su a yau ya tabbata akan su sun ga sakamakon aikin su mugun aikin su ma Allah ce gaba وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا zaga musu wani magana don a tada musu hankali za a ce yau za mu manta da ku yana sau makarar buka na siya ala da mutu mai mace kuri nan za a musu mu'amala ta mai mantuwa mai mai mantuwa ya aiki abu ya bar shi cikin harkar shi na ma'ana allah zai bar su a cikin halin wannan azaba kamar yadda kuka bar kuka manta da aiki don wannan rana ta kiyama a yau Allah zai bar ku a wannan hali na azaba eh ma wa ma wa ma wa kum nar mako mako gidan wuta ne kuma wa malakum min nasirin kuma ba ku da mai zawwa ya muku agaji ya taimake ku ya hudda ku daga halin azaba babu
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون na'am Allah ya ce zalikum bi annakum takhastum ayati llahi huzwa abin da yake ku aka wannan hali domin a duniya kun doki ayoyin Allah abin shegantaka abin wa izgidi da zolaya da kama da gardama da izgidi wa gharratkum alhayatud dunya rayuwar duniya ta rude ku jin dadin duniya ya rude ku yake ku haka to fal yawma la yukhrajun minha wa la yusta'tabun a yau wannan halin da kuka shiga yau daga yau ba mu hudda ku daga wannan hali kuma ba a ba ku damar neman uzuri ku kawo hamzari bale a amshi hamzarin ku an kare wa kenan a duniya an cika hamzari da ake tuba a gyara amma a nan an kare ba ƙarshe Allah ya nida falillahi alhamdu فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نعم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين yanke hujja godiya ta Allah na godiya amma Allah yana yaban kanshi da kanshi ce godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin samai da kasai kuma shi ne ubangijin dukkan halittu shi ne rabbil alamin wala hul kibriya fi samawati wal ard Allah shi ke da girma na hakika madaukaki mai girma a sama da ƙasa wa huwa al azizul hakim shi ne mabuwayi kuma mai hikima cikin tsarin shi alhamdulillahi rabbil alamin mun zo karshen tafsirin wannan shekara yan uwa da farko kayan ba masu magana cewa kuna gani dai yau mun kawo ƙarshen tafsiri na shekara ta 1443 cikin iko Allah. ‘Yan uwa kiran sunna kira ne a hili ƙarara ba wani hayaniya ba duhu a cikin shi. Kuma a kan shi muke kira muna mata Allah zara ma kan shi. ‘Yan uwa babban kiran mu kira da muke muna mata ne ba gurinmu bane ba a ce ga wani kiran 'yan ɗariƙa kaza 'yan ahalus suna kaza 'yan wai kaza musu muke dukkan musulmin duniya mai imani da la'ila illallah muhammadu rasulullah yanzu mu haɗe akan bautar allah ƙarƙashin ƙur'ani da sunna akan faɗinta da magabata na ƙwarai wannan wa shi ne kiran mu dare da rana ba mu da namu ko na uwayenmu ko na malkon kakanninmu abinda allah ya ce a ƙur'ani annabi ya faɗi a sunna tabbatata akan faɗinta magabata na ƙware shi ne hanyar da muke kira karsa in wa muna gaya mutane yan ji masu shurare ba na ke wasa da hankalinsu ka riƙe malaminka ko wani waye mai adawar suna ko gobe ko a gaba da ce gawa da malam tsakanin da Allah ka gaya mun abu guda da ahlus sunna suke kira akai wanda ba haka ba sai ya gaya abu ɗaya da muke kira na bautar na ibadar Allah abu guda ya gaya maka wanne ne ba haka bane ba ya gaya maka gaskiyar magana wallahi yaudara ce kur wajahadu biha wasu da anfusum zulmun wa ulwa sun yi musan gaskiya amma sun san gaskiya ce a ran sun san gaskiya da sani dan zalunci da girman kai kur wallahi ku tukan ku mutane mu na mu kira ne kuma Allah zai shaida gobe kiyama su suke kare amfanin su a bid'ar su ku ne abinci abincin suke kariya wallahi ba ku suke so ba wallahi suna son aljihun su mutuwa murna da bakin ciki kullum su abin kanku a suna su ci a mutuwa su ci a aure komi ku ne abincinsu wallahi shi kullum su ga dan ka gane da ku gane amma wallahi babu wani abu da muke kira daban bayan qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai suna wasa da hankalin ku kan ku yarda uwa ne kakannu to an furke gaban Allah uwa ya zaka kakannu ku da ku da Allah wallahi Allah zai shaida duk wanda yake ban gaskiya wallahi bai shi hujja wajen Allah ku zo ku bi sunna ku bi qur'ani da sunna na'am na'am dan wannan ga muku ko fafuroma yau fafuroma akan kawurci ba kuma shaka kawurci fafuroma ya ce jama'a musulmi ku zo ku bi ƙur'aninku da maganar annabinku mai da shi bale to ɗan mai da ahli sunna shi ne kiran mu kiran mu kenan ƙur'ani da sunna akan hanyar faɗin da magabatar bai ba mu da namu da wani shi maka a'a to an kuɗe zama Allah ya ja ka dan uwa Allah ta muke Allah shirye da mu akan daidai kuskure kuma Allah gafarta mana yan uwa cikin lazim muna da yan uwa guda uku za su yi bayani ganin muna da tijawa sun tashi sunna duk da ana cewa yara yara addini yara da yara ke ce yara an mun gasa girma da iya da yi ko kiyar ta ke mana yara ne yi da ya mutu kai wata ake yara ne yara ne kullum yara ke ce to akwai tsaye da suke da yara mutum farko ana ta yara amma su manya ne kuma tare suke da mu sun tashi sunna ke da tijawar musulunci da tijawar sunna ne ta kullum bin mantawa mun zo ƙarshen karatu zo su yi bayani su ma insha Allah kenan akwai alhaji umar isa zai bayani kuma lauri matar zai bayani kuma malin tsoho zai yi da bayani da alwa insha Allah. Allah ta yi amfani da wancan insha Allah. Sai Alhaji Umar ka zo ‘Yan uwa akwai bayanin da nake so in yi ganin yan wannan tahiya an san addini aikin Allah ne kuma ba na mutum guda bane aikin kowa duk musulmi gona ce ta Allah cewa wannan aikin tun daga yan agaji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mu kowa mai kawo gudunmuwa kan wannan tahiya kowa da kai yan uwa akwai gudunmuwa ta ƙari irin aikin agaji akwai masu kawo shawara malam gaskiya kaza kaza ka fata ayi duk taimako ne kaza na ga kaza ka abinda Allah baka nan kina fahimta ne hikima wani zai sai maka an wa akwai da yawa ku zaba da su bukunin su ma amma duk wani abu da ke wakana na wannan aikin ko gani a talabijin kaza ko a wani hanyar sadarwa kaza duka ɗan uwa ne wani da dukiyar shi wani da ilimin shi suke taimakawa yan uwa duk idan kun ga wani shiri a wata Afirka TV ko Sunna TV ko Tauraruwa ko kaza ko duniya ko ina ne ko gaskiya wasu ne wanda ka ɓoye suke ba da nasu kuɗi yake kuɗi yake aiki ba ban za ke ba ba ba da wani billahi kuɗi ne wa ɗan wasu ke taimakawa da su masu ka gudun musu kenan wani da duke shi zai kawo kuma ba a jawan a wanda ya ga zama taimaka zai taimaka za a ji Allah eh muna da wani kwamiti na musamman masu kula da wani aiki duk wani abu da an biya wata talabijin akwai miliyan guda wata cika miliyan guda wata ɗari kaza ko ta ɗaya biya aiki kuɗi ake biya yan har akwai tasha guda da muke shirin na tafsiri afirka tv matar wani gwamna a najeriya take biya matar wani gwamna a najeriya take biyan shirin shekara biyu tana biya matar wani gwamnati a najeriya take ɗaukar shirin suke biyan shi kurin a shekara gaba ɗaya tafsiri da muke akwai wasu yan a nan wani kaji wani miliyan wani ɗari biyar a nan suke zuma a nan garin suke zuma kowa yan wani batun gudu bashi aikin al'aikin kowa ne bai yi wa wani aikin wa in ba ku dole dole kowa ya kalle shi mai shawara ya kawo mai ɗari ya kawo mai duki ya kawo amma Allah aiki Allah saka maka wadda shi karam shi mala mala na mala a mace da mace da kusa
Salamu alaikum ya jama'a Kafin in fara magana kamar yadda Imam Malam Iliya ya ce, yi magana zan fara ɗaukaka musu hannu wannan ƙoƙarin nasu. Ni wannan ban iya riƙe wannan mutumin a you see one week one week na nan ma one week kullum dai ana kokarta amma gaskiya da wannan bayan na iya bai aiki gaskiya amma su yaba musu ne muke na kokarin da suke suna yi gaban wannan gudulin da suke karatu to mu dai abin da zan ce muna godiya ga Allah da ya kamu gida muke yin suke shuraren su kullum suna yi tun a fara azumi hawar haka haka kowace shekara ma haka ake yi. ba ran bana Allah ya kamu gashi za mu yi. babban godiyar da za mu yi da suke kokari suna zauwa suna ana yin kullum daga bayan da asar har zuwa lokacin da kawo guda da wani abu ana nan ana yin wani alhamdulillah mun gode musu kuma babban godiyar da za mu kare tsakani da Allah akwai abubuwa da yawa da muka da muka gano a cikin zaman wa'annan da muke yi na kowane lokaci da asar abu da yawa kullum muna samun wani abu da ke ƙara karuwa da shi to wannan wallahi alhamdulillah amma matuka mun tahiya washe mun yi aiki amma mu samu mu rika samu abin da za mu ƙara ma kanmu yanzu akwai wani ɗan uwanmu da aka ma naɗa shi cikin abin da ya je sai tsinkaro da bai samun dama ya yi sallolin shi a lokaci in ana yin abubuwan da ya kamata cikin da ake yi a sunna da da abin da ƙur'ani yake gaya mana ya ya haƙura ce shi ya mai ya so ya zo ya ci gaba tunda da ya shiga retirat ito mun yi retirat mun yi retirat kin ta ta gwamnati wato ina koya karatu shekara wajen talatin na yi retirat ta majalisar ɗinkin duniya taimakon gashi shekara 25 duk wani yaƙoƙin da aka yi da yanzu ake yi mana a nijar da mali da wagadugun wannan mu shi ne muke zuwa muke shirin mun yi shi a afirka ta yamma da guinea da cote d'ivoire da sierra leone da guinea bissau muka komo muka zo afirka central muka yi haka nan a ƙasashe da dama da rwanda da burundi da uganda da cameroon da kenya mun je afirka ta kudu ita ma mun yi abubuwa da corn de l'afrique wato kamar kasashen ethiopia da makarantar su to alhamdulillah mun gani amma abin da za mu ƙara cewa ni ko an hulki ban gani za a ce a zo a haɗa da kamun ɗauki a nijar a ce a kayaki ban gani ba mun ga yadda ake ta yi a can waje ni diji nake a mawaki ne in aka ce a yi wani a nijar ni zan ce mana da sai ba a yi to sai ga shi Allah amma kuma Allah ya kawo sauƙi mun hannunan da magarin komi bai taɓa zau duka jihar da magarin wani abu bai taɓa zauwa ba na wannan abu ya alhamdulillah sai mu ƙara gode ma Allah da abin da aka yi da ku malaman da da Allah kawo kuke yi ba ba mu galgadi da shawara da muke ɗauka kuma muna gaya ma wanda ya kamata a gaya ma na abubuwa su ta yadda ya kamata wallahi alhamdulillah wani abu in ka gaya ma mutane shugaban kasa ma wani abu da in ka gaya mishi abubuwa da ake yi sai ce ku ba a gaya mishi gaskiya a fas amma a tsaya a gaya mishi gaba da gaba shi ya ga wannan kuma ya yi murna haka to alhamdulillah wanda mun kai muna gaya musu suna yi alhamdulillah ce mun gode ma Allah Allah saka da alheri Allah ubangiji ba mu ladan amin haka da zamu ji lawal bako kuma sai ma da so ya hawo kenan tarihi da bayani da ta insha Allah muna fata kamar da yadda ya bayani wannan ababe na tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya kama saukin su dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah wani maganin fitina gaba daya Allah ka wani fitina Allah kare mana duk wani sharri malam na man da zama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده جماعة السلام عليكم kamar da ma na faɗi muna fatan dai ba fara ba zan fara da fata muna fata a arewa kuma kayan muhara akwai muna tambayin jama'a yan uwa wanda aka tasu gargara da su da suna suna tarbi wurin sun kasa suna gida su sarauta kamar su tsoho alhaji kan wanda yana gida na jiya a sa cikin addu'a akwai su imam magaji su alhaji hassan bayan haka wannan kira da ake kira ne na wanda duwan da suka taso sun gajar ba a ciki malam gashi nan har da wanda suka wuce barazana za su kashe shi gashi nan malam ga mu nan za mu kashe kai ce ga ina jira gashi nan gashi nan mu mun tsoro da hal an muka aika muka aika da mun shi bisa ne ba malam gidan sarki gidan a kira su lokacin nan ni kai na na wuni a konsiliya wani saboda ɗan siyasa yawa sunna sai a jarida na mishi raddi malam gaji na taimaka malam gaji a tsare-tsaren sunna ana neman shugaban tsare-tsaren mataimaki ana neman na konsiliya wani ɗan siyasa ya ce za a tada ci zan kashe shi don na mishi raddi mai zafi ya soki suna a cikin jarida jarida tana Allah ta shi kwamsar kenan nan ya ce ya kai annan kake shi kuma yana nan ta shi mutum yana neman to ta ga yana kai ta ta yarda zan ci daga lafiya kalafar shi wannan wali da kuka da asuba wani yar da burgiya ta bajewa mu shi je kashe shi kare ku gashi nazari bakin mun jama'a nan su al'adun kan su Hamza Salihu akwai togan siyasa ta gudu da adda da kuma za ta hallaka su to sai an yi hakuri abu ne ya zo ta isa samari sun samu to muna fatan gaskiya jama'a a rike wannan kuma a yi da'a kuma a yi karatu a yi da'a a yi karatu fatan da muke kina a ida da muwa shi ba ba da muwa tawara shi ne muke fata kawai mun kowa ya gajar ba a gidansu a kyamata a ma'aikatar ka a kyamata ko ina ka gani amma an kaji mai kuma kai fata a kare da kai kawai shi muke fata kawai muna fata kuma duk wanda ya yi ya zama to duk in ya tana da mun samu cikin addu'a eh Allah sauna ake da muka yi zama to a sai ne eh abin da kuma take dan barwa malamin mu eh magana ne da Allah salam
اللهم